أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت أمة منهم لم تئذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا مهزرة إلى ربكم ولعلكم يتقون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أين أبان تاشي وإذ قالت أمة منهم لم تؤذون قوما الله مهلكهم أو مؤذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة ila rabbikum wala allahum yattaqun wa akan bayanin wannan garin aulata ai muka ce mutanen garin sun kasu kashi uku mutanen garin sun kasu kashi uku to akwai wasu mutane daga cikinsu waɗanda su ba su yi farautan kifin ba
to ba zai fa kuɓuce a hannun Allah ba shi yasa Allah yake mana gargaɗi mu ji tsoron kamunsa mu ji tsoron kamunsa kamunsa ina da tsanani inna rabbaka la bil mirsad lalle ubangijinka ina nan da madakata lallaban mutum yake akan zaluncin wani lokaci sai Allah ya masa kofar rago sai ya kama shi ta inda bai yi zaton za a kama shi ba shikenan in ya shiga hannun Allah to babu wanda zai kwace shi kamar yaro ne yanzu haka jakumarsa eh, tana ɗan shigullanta na gida shi kuma yaro ya dame ta da kuka ya dame ta da fitina ya hana ta sakat sai ta ɗauko yaron nan sai ta kifa shi akan wato kafanta da ta kifa shi sai ta rinka dukan tuwaiwayinsa ta rinka dukan abun nan nasa tana nan tana ta ɗan bubbuga wato mazaunansa shi wannan yaro a take za ga yayi bacci da ta kwantar da shi ka gani ai lallabansa ta yi ai amma idan tana aikin sa aikin ta tafi ta harkar sa ba to ba za ta ji dadin aikin ba dabaran ta ɗaya abin da ta yi nan ita lallabi yaron nan yake nan ana dan buga wato abun nan mazaunansa sai ga bacci ya ɗauke shi ta inda ma ba- ba a sani ba sai ga kawai yana lullumshe idanu shike nan can sai ga yaro ya yi bacci ko kuma a'a yaro ne ya yi laifi ubansa ya koro shi daga cikin gida da aka koro shi ya fita waje sai uban ya fito waje ya shiga gida yaro kuma yana tsoron bulala
duka sun mutu
sai
ya tasan ma shiga gida yana shiga sai ji an yi masa kasaf an kama shi to haka kamun Allah yake to shine a nan sai suka ce limata izuna qauman Allahu mulikum me yasa kuke wa mutanen nan magana me yasa kuke mutu wa'azi me yasa
mi hanzarin mu muke yi da ita ila rabbikum zuwa ga ubangiji amma mun san ba za su bari ba amma idan muka hana su suka ki ya zama hujja akan su mu kuma Allah ba zai kama mu da laifin mun sani mun ki gaya musu ba shine ya za ka ce ma'aziratun ila rabbi eh hanzarin mu ne muka miƙa ta zuwa ga ubangijinku لئلا ننسب الى التفسير domin kada a danganta mu zuwa ga waɗanda suka gada gashi mun sani sannan kuma mun gaya muku gaskiya To a nan kaga amru bil ma'ruf ya shiga da kuma nahyu anil munkari. A sai idan kaga mutum yana yin abun da bayi da kyau, wajibi ne kai wadda ka sani ka kira shi kai masa nasiha ka jawo hankalinsa. Ya ji tsoron Allah fa ya daina wannan abin da yake yi ga abin da Allah ya yi wa masu yin irin wannan abin da yake yi tanadi a lahira na azaba idan ya bari kuma ga irin alherin da zai biyo baya wannan wajibi ne a kanka to shine yasa suka ce ma'ziratun ila rabbikum din kenan li Allah min saba ila tafsir domin kada a danganta mu zuwa ga waɗanda suka gaza suka taƙaita hana mutane abin da bai da kyau fi tarkin nahayi ga barin hana wa'annan inda suke kamun kifi wala allahum kuma wataƙila tsammaninsu muna gato su ɗin nan yattaqun yattaquna sai da za su kiyaye za su ji tsoron Allah idan muka yi musu gargade su daina kamun kifaye to shi yasa muke musu gargadi shi yasa muke musu wa'azi falamma nasu ma zukkiru bihi فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء الذين ينهون عن السوء وعتدنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون
falamma nasu ma zukkiru bihi anjayna allazina yanhauna ani su wa akazna allazina zalamu bi azabin ba'is bima kanu yafsukun falamma nasu a lokacin da suka manta ma'ana tarako suka bar ma zukkiru bihi abinda ake tunatar da su yu'izu bihi abinda ake musu wa'azi da shi su mutanen ailata waɗanda suka ce ba za su fasa kamun kifi ba tun da dai kifin rana ɗaya ne kawai ran asabar ne kifin suke bayyana a kan ruwa to su kuma ba za su bari ba to da aka tunatar da su su bari ba tun da Allah ne ya hana suka ƙi bari to da suka manta ma'ana suka bar abin da ake tunatar da su da shi yuɗuhu abin da ake musu wa'azi da shi falam yarji'u ba su dawo ba daga barin kamun kifin a ci gaba suka yi an jaina allazina yanhauna an jaina sai muka kubutar da allazina waɗanda yanhauna suke hanin anin su'i suke hana su kamun kifin nan wannan mummunan aiki saboda tunda Allah ya hana kome kansa mummuna ne ai tunda Allah ya hana su kamun kifin kuma sai randa aka hana su bin kifin ike bayyana akan ruwan to ai kamun kifin mummunan aiki ne to tunda sun ki bari menene sakamakonsu shikenan sai aka halakar da su aka kukutar da waɗanda suka hana su din kamun kebe wa akan lallabi na zalamu sai muka kama waɗannan da suka yi zalunci bil itida'i da ƙetare haddi ƙetare haddin kuma shine kamun kifin da suka ki bari ranar asabar ɗin shine ƙetare haddi kuma zalunci ne tunda Allah ya hana komai kinsa ko da shine abincinsu barin kamun kifin ya fi musu alheri in barin kamun kifin sai ya kawo halakar da su to shi ne ya ce wa a kafnan lazina zalamu sai muka kama waɗanda suka yi zalunci bil itida'i da ƙetare haddi bi azabin ba'isin da azaba mai tsanani shine shadidin mai tsanani shine ba'is bima kanu da abun da suka kasance yafsukuna suna aikatawa na fasikanci shi yasa Allah ya hana ya halakar da su sai ya mai da dattabai wato aladu ya mai da kuma samari matasa birrai bayan kwana uku sai Allah ya shafe su ma gaba ɗaya ya halaka su Mhm. wannan shine sakamakon su kuma shine sakamakon dukkan wanda yake wa ka- yake zaluntan karsa- kansa wannan kenan falamma atau an ma nuhu an ما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين
falamma
to haka Allah yake to ba haka Allah yake ba kai ba wanda ma ya san Allah sai Allah ba wanda ya san Allah sai Allah to haka jin jin jinsa ba irin jin mu bane ganinsa ba irin ganin mu bane maganarsa ba irin maganar mu bane sai yanzu in za ka yi magana sai da baki yayin dai mutum ne ko magana sai da baki to Allah shi maganansa ba wai da baki irin namu bane don bai kama da halittarsa ba in kace yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana kan hannunsu Allah bai da hannu ai ka gani malamai ma suka ce wannan yana cikin mutashabihi wanda yake la ya'lamu tawilahu illa Allah ba wanda ya san ba wanda ya san fassararsa sai Allah ka gani zaka je yana cewa wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram ba abunda zai shaura kullu man alaiha fanin duk abunda kaga a doron kasan nan zai kare sunansa karere sai yace wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram ba abunda zai wanzo ba abunda zai tabbata sai zatin sai zatin wato ubangijinka zuljalali wal ikram ma abucin girma da kuma ɗaukaka to an yi amfani da wajihu a nan a can kuma an ce yadullahi akwai kuma inda ya zo a cikin hadisi idan aka sa ‘yan wuta wuta sai Allah ya tambayi wuta hal imtila'at Allah zai tambayi wuta shin kin ƙoshi duk sanda aka jefa yan wuta a wuta sai a ce yaya wuta kin koshi wata kulu sai ta ce hal min mazid akwai ƙari duk sanda aka zuba yan wuta a wuta sai Allah ya tambayi wuta shin kin koshi kin koshi da mutane da aljani wata kulu ita kuma wutar sai ce hal min mazid shin akwai ƙari to aka ce wutan nan ba za ta ƙoshi ba har- hatta ya ba'un rabbu ƙadamahu sai har ubangiji ya sanya dugadugansa to anan ma yana cikin mutashabihi la ya'lamu tawilahu illa Allah don idan kace dugadugi ai kafa ake nufi ko to har sai Allah ya daura ikon sa akan wutan sai ta ce kaddu kaddu kaddu yanzu kam na koshi na koshi na koshi amma wuta ba ta koshi saboda haka shi Allah baya kama da abun da muke tunanin haka yake a'a laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir eh shi ba wani wanda yake kama da shi ehe yanzu zaka iya cewa wane yana kama da babansa kai wane wallahi yana kama ma da kawunsa to amma ba za ka taba jin wani yace wannan yana kama da Allah ba ko akwai kai wannan kai amma wannan yayi kama da Allah akwai to laisa kamislihi shay'un din ne kuma ha gani kuma haka yanzu mutum yana gaba kai kana baya sai kana cewa rabbana rabbana allahu allahu zai juya ne zai juya sai mahaukaci ai ka gani ba wanda za a ce rabbana rabbana ya dinga juyawa yana gaba shi wai mai kira yana faɗan rabbana a baya sai shi kenan ya ce wai shi ne ake kira to ya juya mana ya faɗa ya gani ka gani akwai wanda ya sa sunansa wai Allahu ai a take wuta ya sauka ya kona shi ka gani ba wanda ya isa wannan don haka ba wanda ya san Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala to shine yace a falamma atau an manuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan kasiin sai muka ce musu ku kasance birrai kaskantattu shine sangirina fakanuha sai suka kasance birran kawai amma ba tare da wani aiki ba anan Allah yana so ya nuna mana inna ma'amru idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun yadda hankalin mu zai kama ne amma in har Allah yana nufin wani abu wai sai in ya ce kun kasance fayakunu sannan abun ya kasance ai an bata lokaci wannan in an danganta da kai ɗan adam ne amma Allah a nufinsa dai ya rataye da wannan abun shi kenan an yi an gama ba kamar mu ba sai an ɗauko mesin sai an kawo bulo sai an yi meme a shi Allah in ya tashi abu kawai sai ga abun ya kasance to shi ne sai Allah ya ce su kasance birrai sai suka kasance birran ɗin kawai wa za tafsilun lima qabli to wannan kaga bambantawa ne ga abin da ke gabanninsa kenan ehin qala ibnu abbas abdullah ibnu abbas yace ma adri ban sani ba ma fa'ala bil furqati saqita ban san me aka yi da jama'an da suka kame bakin su suka yi shiru ba ba su yi ba ba su hana masu yi ba to ban san me aka yi da su ba to a nan sai ikirimata ɗan abu jahali kun ga abun mamaki shanin Allah kamar yadda muka karanta a tarihin samire ai mala'ika jibrilu ne ya yi renonsa har ya girma ko to amma sai zama babban kafiri ka gani sannan mu duba annabi Musa kuma a gidan Fir'auna ya girma sai ya zama annabin Allah manzon bane Isra'ila ka gani to sannan ga ikirima da kuma manzon Allah yana cewa Abu Jalib Fir'auna hazihil ummati shine Fir'aunan wannan al'umma ta annabi Muhammadu in ana neman ɗan kama karya to ba wanda ya kai abu jali a cikin wannan al'umma to amma ga shi ɗansa ikirimata ya musulmi ne sahabi ne ya zo ya musulunta kaga Allah yana yin abun da ya ga dama kuma babban annabi ne shi abu jahal babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana nuna mana Allah yana yin abin da ya ga dama yana shiryar da wanda yake so sannan kuma ya ɓadda wanda yake so da adalcinsa haka in ya shiryar da kai rahama ya maka in ya ɓadda kai kuma adalci ya maka bai zalunce ka ba to wannan kenan to sai ikirima ya ce lam tahalik ba su halaka ba Allah bai halakar da su ba li'anna karihat ma falu saboda su sun ki abunda waɗancan din suke aikatawa sun ki abunda waɗancan din suke aikatawa wa qalat suka ce limata izuna qauman allahu muhlikuhum me yasa za ku yi wa mutanen da Allah zai halaba su ma gargadi da wa'azi da jawo hankalinsu to shi yasa yace ba halaka su ba wa ruwiya hakim an ibnu abbas Ah, imam hakim ya ruwaito hadisi daga abdullahi bin abbas annahu raja ilaihi Eh, ya dawo zuwa ga maganan ikirimata dan abu jahali din wa ajabahu kuma sai abun ya bashi mamaki eh ya bashi mamaki eh cewa da ya ba halaka su din ba eh tunda su basu basu aikata ba kame bakinsu suka yi suka yi ngum ba su hana masu yi ba amma zuciyansu baya so to dama musulmi hawa uku ne manzon Allah ya ce akwai waɗanda idan suka tashi hana abu to suna da ƙarfi to a hana da hannu waye wannan hukuma ita ne take da ƙarfin in ta ga ana yin abu ta hana idan ta sa doka aka ƙibari za ta iya ɗaukan mada- eh, wato matakin eh, eh, eh, abun nan eh, hana wannan abun saboda wato hukuma tana da ƙarfi ita take da makamai ita take da madafun iko ita take da i- i- i- sojoji ita take da ɗan sanda ita take da duk wani matakan tsaro a hannunta yake to wannan aiki ne na hukuma amma wanda ba hukuma ba to bai isa ba don ya ga an hana abu ya ce shi ma zai ɗauki mataki da hannunsa ba zai yi ba idan ka ga ana yin abu kai ba hukuma ba ne menene abun yi in kai magana aka ƙi magana ya ƙare kuma ƙarfinka ya ƙare amma in kace za ka ɗauki mataki irin wanda hukuma za ta ɗauka to kai ma fa ka taka hukuma kuma hukuma za ta hukunta ka saboda kai ba hukuma ba ne to na biyu idan mutum ba zai iya ba fa illam yastadi sai ce me fa bilisanihi ko to wannan hawa biyu din dama muka ce hawa na daya akan iya canja abu da hannu ita ce hukuma kenan hawa na biyu kuma da harshe suwaye malamai idan aka ga jama'a sun kauce hanya ba sun kauce hanya ba to menene abun yi malamai sai su yi wa'azi a kai a duba wannan abun da ake yi menene abu kaza ne to sai a zauna a yi majalisi a kai a jawo hankalin 'yan uwa musulmi su daina wannan abun idan ba a daina ba akwai fa abun da zai biyo baya to wannan malamai ne shi yasa ake tara mutane ran juma'a a yi hudu ba dama ya kamata a dinga zagayawa kaman shi chief imam a samu dai yana da jama'ansa waɗanda suke zagayawa su duba a cikin al'umman musulmi menene ake yi wanda ba daidai ba to idan aka gani sai a zo a gaya masa shi kuma sai ya shirya hudu ba a kai ya zo ya yi wa mutane hudu ba akan wannan abin da ake yi wanda bai dace ba a gargaɗi mutane a hana su to kaga ka sauƙin nauyinka kai shugaba a matsayinka na shugaban musulmi to sai na uku shine fa'in lam yastadi fa bi qalbihi ko to kai ba wani bane baka isa ka sa ba baka isa ka hana ba kila ma a gidanka ma baka isa ka hana wani yin abu ba balle ma sauran jama'a to ya za ka yi to sai ka ƙi abun a cikin zuciyanka ka ƙi abun a cikin zuciyanka amma sai manzon Allah ya ce wa zalika af- aful iman wannan raunin imani ne raunin imani ne cewa e ba ka so amma a cikin zuciyanka din nan kawai ka tsaya e raunin imani ne to amma yaya idan kace to tunda an ce raunin imani ne to tunda an yi ni kam zan tsaya in yi magana in ka yi wani magana fa wallahi za ka ɗanɗana kuɗanka e don baka isa ka yi wa wani magana ba a gani don wani ko wa'azin ma ba ta jawo hankalinsa ai ba ta dawo da shi baya in ya kama hanya sai ya tafi wutan nan ko za ka yi yaya wallahi sai ya fada cikinta baka isa ka dawo da shi baya ba don ya riga ya yi nisa Allah ya kiyaye mu to shi ne wannan mutanen ailata su kasu kashi uku wannan kenan wa ista'azzana rabbuk bismillah
وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم
واستأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم واستأذن ربك وإذ لوكacin da rabbuka ubangijinka ya rasulullahi ta'azzana ya sanar shine a'lama wa ista'azzana la in shakartum la azidannakum ko wa la in kafartum kuma ba inna azabi la shadid ka gani to sai ce anan wa ista'azzana a lokacin da ubangijinka ya sanar wa ista'azzana rabbuka a lokacin da ubangijinka ya sanar shine a'lama ya sanar la yab'asanna wallahi tallahi zai aiko alaihim a kansu ai al-yahudu yahudawa Allah ne ya rantse ya ce wallahi tallahi sai ya aiko wa yahudawa waye zai aiko musu man ya wanda zai ɗanɗana musu su al'azabi mummunan azaba karatun rawan ‘yan mata ne a gani Allah ya ce zai aiko wa Yahudawa man yasumuhum wanda zai ɗanɗana musu su al'azabi mummunan azaba ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama bizulli ɗanɗana musu azaban ɗin da zai yi shi wanda za a aikon bizulli da kuma ƙasƙanci wa arzil jiziyati da karɓan wato haraji daura musu haraji sai ka biya ka zauna lafiya fa ba'asa alaihim Sulaiman sai Allah ya turo wa bani Isra'ila annabi Sulaiman sai Allah ya turo musu da annabi Sulaiman alaihi salam annabi Sulaiman sarki ne wanda ba a yi kasurgumin sarki a duniya kamar sa ba duk wani sarauta da kasan mai sarauta zai yi a duniya to ba yi irin na annabi Sulaimana ba amma ba duk duk shekarunsa hamsin da biyu ne shi annabi Sulaiman duk mulkin da ya yi nan shi ne ya ce rabbi habli mulkan layan bangili adin min badi shi ne ya roƙi Allah ya ce Ubangiji ka bani mulkin da bai kamata wani ya irinta ba irin wannan mulkin a bayana ba kuma sai Allah ya bashi mulkin shekaransa hamsin da biyu to daga cikin wa'anda yake mulka banda ‘yan adam yana mulkin tsuntsaye tsuntsaye dai yana yana yana mulkansu shi annabi Sulaiman ai wanda ya nuna masa inda sarauniya Bilkisu take ai tsuntsu ne hudhuda a gani inda yake ce masa wajituka min saba'in bi naba'in yaqin annabi Sulaiman yana tafiya sai rana ta taba shi don tsuntsaye su suke masa inuwa da fuka-fukansu shimfiɗawa za su yi sai rana ta taba shi da ya daga sai ya gaba wannan tsuntsun da ake cewa hudhuda ai akwai suratu hudhuda ko wasu kuma suna kiran wannan sura suratun namli shikenan da ya duba bai ga wannan hudhuda ba ransa ya ɓaci sannan hudhudan nan kome zurfin ruwa a cikin ƙasa hudhuda in ta zo ta sa wannan bakin nata ta ɗan tona to shi kenan aljani sun san akwai ruwa a wurin sai su tona a yi sallah lokacin sallah ta yi hudhuda kuma gashi ba a gan shi ba rana kuma ya taɓa sarki ransa ya ɓaci ci annabi suleiman ya ce to tsuntsun nan ko ya zo mini da wani dalili ko kuma in azabtar da shi azaba mai tsanani aulau azziban nahu azaban alima to bai daɗe ba sai ga tsuntsu ya dawo ina tsuntsu ya tafi a sai tsuntsu ya tafi yaman yaman kuma da tsuntsu ya tafi sai je samu wata sarauniya wanda ake a zamanin din annabi suleimanu yana mulkan duniya gaba ɗaya ba wai kamar najeriya ko afirka ba the whole world gaba ɗayan duniya shi yake mulkanta amma ba bai san bilkisu tana mulki ba shi ma kuma ita ma kuma bata san yana mulki ba amma duniyan fa gaba daya a ƙarƙashin tafin hannunsa ike shikenan sai aka ce wani tsuntsu kwamandan tsuntsaye ya tafi ya nemo shi a duk inda yake a duniyan nan tsuntsun nan ya nausa ya ƙure samaniya shikenan can sai ya hango shi a cikin kasar yaman sai ya je ya gaya masa labari ya ce to sarki yana neman ka kuma sarki ya yi alkawari zai sa a yanka ka ko kuma ya azabtar da kai ya fiffige gashinka da sauransu na shiga uku kenan maza maza an ce in kawo ka ci gaba mu tafi wannan tsuntsu hudhuda ya dawo da ya dawo yana nan yana kada fuka-fuki hakan nan dai kamar yadda dai ake yi a gaban sarki a zo a faɗi kenan ya zo yana ta tuba yana ta tuba a nan ne yake cewa annabi suleiman a hattu bi malam tuhid bihi wa ji'tuka min saba'in bi naba'in yaqi yau Allah ya sanar da ni abinda bai sanar da kai ba ni yanzu daga kasar Yaman nake a inda kasar yaman yake din nan kuma a nan saba'i yake ai akwai suran ma suratu saba'in kasan da ba ba a taba jin sauro ba ba sauro a kasan ba kuda kuma gari ne kamar daga adama wannan har ka shiga misali kamar lagos gida kan gida ba daji ba dokan daji ba ƙauye birni ne kawai a cimfide har ka kure inda zaka je duka to shi hudhuda ya je ya ga sarauta a can tana da gado mai girma sai zo ya ce masa walaha arshun azim tana da gado mai girma sai annabi suleiman ya ce to bari mu duba shin gaskiya kake ko kuma a'a sai ya aike shi ya rubuta innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin sai ya sa sitam sai ce ka kai tsuntsun ya bawa tsuntsu ya tafi sai ya je ya samu ita kuma bilkisu rana take bautawa ita da mutanenta duk rana take suke bautawa sannan wannan gadon babban gado ne don daga ƙasa ya yi sama ma ya kai zira'i tamanin kabar faɗinsa ba abun da babu a cikin wannan gadon na kayan ƙawan duniya kuma mace ce iyayenta arba'in duka aljani ne ka gani don ainihin babanta ya ce ya fi ƙarfin ya aure mace ‘yar adam kamarsa ba yadda ba yi ya yi aure ba ya ce ina wai a ce wai shi surkin wane ne ya fi ƙarfin haka sai aka hada shi da aljana sai ya aure ta sai suka haifi bilkisu to ta san asirin aljani don mai aljana ne ta haife ta ai ka gani ba abinda bata sani ba game da asirin aljani to da ya je shi hudhuda sai ya jefa wannan wasiƙan da annabi sulaimanu ya bashi ya kai mata sai ta karanta sai ta yi shiru gashi ba an ce Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin kar ku yi girman kai kar ku yi mini girman kai ku sallama kawai ku zo mini idan kuma ba ku zo ba to zan zo muku da rundunan da ba ku da iko da ita rundunan da za a je da su kuma ba mutane ba ne aljani ne kawai za su je su shafe garin kawai su dawo shikenan sai ta tara fadawanta sojojinta tana da manyan janar-janar sun kai dubu goma sha biyu har kirari suke yi kawai mu je mu yi yaƙi mana amma da yake tana da kaifin hankali ita bilkisu ta ƙi ta ce inni mursilatun ilaihim bi hadiyyati fa naziratu bima yarji'ul mursalin a ni ba zan yi yaƙi da su ba eh amma su suka ce mata nanu ulul uwati wa ulul basi mu masu karfi ne don janar janar kawai sun kai dubu goma sha biyu janar fa kawai ka bar sojoji kan Allah ya san miliyon nawa ne suka ce kuma suna da tsananin yaƙi sun iya yaƙi kuma sun san dabarun yaƙi ta ce musu a'a kun ga wannan wasiƙan da aka turo mini mu yi taka tsantsan da ita ne kyauta zan aika wa shi wannan wanda ya rubuto wasiƙan nan mu ga me ɗaɗɗen aikin za su dawo da shi mu ga me za su dawo da shi sai ta ce musu innal muluka iza da kalu ƙaryatan ai sarakuna idan suka shiga alƙariya suka rinjaye ta absaduwa suna ɓata ta yanzu a zo a shiga ƙasar nan haka kawai wata runduna a bar su a zuba ido kawai su yadda suka ga dama ai sai an yi fada ko su ma sai sun yi fada ai wanda suka kawo harin ko sai an bata ƙasa kenan sannan wanda ya yi rinjaye sai ya mallaki ƙasar in kai mai ƙasa in shi wanda ya kawo maka hari to shine tace innal muluka iza da qalu qaryatan absaduha waja'alu izzata aliha azilla sai su mai da manyan gari sune kaskantattu eh sai a kama manyan gari a daure a bar talaka suna jin dadi ba haka ake yi ba ai muna gani ga America ma har cikin kasa ta shiga ma sai ta dauko shugaban kasan ma ta kai ta je ta ajiye abunta a kurkuku ka gani to ai karfi ne kenan a sai absaduha kenan ka gani sun ɓata ƙasar kenan yau gashi shugaban ƙasa ne ya koma ya zama ɗan fursina kuma za a kai shugaban kotu a sai maganan ta gaskiya ne innal muluka iza dakalu qaryatan afsaduha waja'alu izzata aliha azilla wa kazalika yaf'alun haka suke ar- suke yi don haka kaga idan aka shigo da manyan in an kama su an gane kan kasa kenan a gani a sai ta iya tafiyar da mulki sai ta dauki maza sai ta sa musu kayan mata ta dauki mata ta sa musu kayan maza ta yi dai wani shiri haka sai ta ɗiba wato dambun zinariya ta loda ta loda ta ba ta ce su tafi da bayi a je a gani annabi sulaimanu kuma sarki ne wanda yake kasurgumin saraki abinda suka tafi da shi na zinariya da azurfa da lu'ulu'u da zabar jadu da zumurudu da yakutu da suka je suka samu shine yashin garin ma ba shi kenan ba Eh, ka kawo mini kyauta ka dawar yashin gari na ne sai suka tsaya kuma sai suka samu an jera aljanu aljani aka jera don aljani suna nan nau'i kala-kala ne sai suka samu gashi an kawo eh, abun duniya shine yashin gari shine katangan gari to ya za ka yi suka yi shiru su zubar a wajen ne karma a ce sata suka yi kamun su iso da ita ko yaya suka ce dai mu iso da shi dai sai suka ga wannan ta nan a ga- gashi a gefen hanya shikenan gaba daya wannan aljani ne an jera su wa'annan kadan aljani an jera su har cikin fadan annabi Suleiman suka je sai suka miƙa suka ce bilkisu ne ta aiko su kace bilkisu ne ta aiko su ya ci kenan ita ce ki mu kawo wannan abun sai ce fa ma'ata ne Allah khairun mimma ataku ai abunda Allah ya bani a matsayina na annabi mursali manzo sarki kuma ba wai mutane kawai nake mulka ba da ƙwari da tsuntsaye da mutane da aljani duk wani abin da ka sani yana mulkansu ai ya fi mini alheri allah nan da allah ya sanar da ni shi allah ne kuma ya bani mulki har ina taɗi da tsuntsaye ullim na man ɗika ɗaira wa utina min kulle shayin ya ce duk abin da ɗan adam yake bukata an bamu kuma yar mata da kayanta idan ba ta zo ba to za mu aiko mata da rundunan da ba za ta iya fada da su ba don haka ta zo mana kawai kenan sai suka koma suka ce mata kai yashin garin fa shi ne wannan zinariya kuma fa mun ga halittar da ba mu taba gani ba aljani to ya za a yi sai ta ce to za ta shirya ta je shi a fadansa ma akwai wani katon randa ake zuba turare irin na misik ba wai sai ba- mukan ba sai mun saya ba sai ai puf puf ba a tsuntsaye za su shiga su yi iyo a cikin turare sai su dinga zuba wa mutane a fada gadon mulkinsa kuma kujeran mulkinsa zaki ne zakoki ne a gaba wanda aljanin suka kera in ya zo zai zauna sai su bude ka gani sai ya zauna sai a ɗan rufe ya shirya kafin ya fara yi wa tsuntsaye hukunci ko ƙwari ko aljani ko mutane ko wa'anne mutane da ranansu kuma duk wanda ya zo kusa da kujerar nan fa narkewa zai yi to a can kuma hudhuda yana cewa walaha arshun azim har Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil karim ko ba eh, hudhuda yana kirari ba to shine Allah yake cewa a'a ai Allah shine ubangijin al'arshi inda kujeran mulki ne to Allah shine mai kujeran mulki mai girma kujeran mulkin Allah idan da zaka dauki duniyan nan gaba daya ka jefa ta yanzu kaman kursiyu ai muna karantawa ayatul kursi yana cewa wasi'a kursiyuhu samawati wal ard Allah yana gaya mana kujeran mulkin sannan ya fi faɗin sammai bakwai da kuma ƙasa bakwai girman kujerar mulkin Allah ya fi faɗin sama bakwai da kuma ƙasa bakwai amma sai ce wala ya udu hibzuhu mako wa huwa aliyul azim kula da abunda ya halitta baya shagaltar da shi saboda girman kujeran nan nasa da ya fi girman sammai bakwai da kuma ƙasa bakwai amma fa ba wai Allah ya halicci kujeran don ya zauna a kai ba kujeran ma bata taba ganin Allah ba iko ne kawai kaga ta fi sama bakwai da ƙasa bakwai da abin da ke cikin su ko to al'arshi kuma gadon sarautan Allah kuma in ka ɗauki sama bakwai ɗin da ƙasa bakwai ɗin da kursiyun da aka ce ya fi sama bakwai da ƙasa bakwai ka jefa a cikin al'arshi to kaman ka jefa ka jefa kobo ne a daji girmansa shi yasa ya ce Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil karim ka gani to su kuma suna walaha arshun azimun ka gani to sai annabi suleimanu ya ce to aljani yana so kamun bilkisu ta zo kaman daga kaman daga najeriya zuwa kaman ko ghana ko kuma abun nan haka afirka ta kudu ana so maza maza kamun bilkisu ta zo ya ce aljani su kawo wannan gadon nata yana son aljani maza maza sai wani ya ce ni zan kawo wannan gado ƙabla an taɓuma min makamin kamun ka zauna a wurin zamankan nan ka tashi na kawo gadon ya ce baka da sauri eh haka ya gaya wa aljani a baka da sauri sannan sai wani kuma ya fito wanda yake da ilimin ismullahil azami eh, sunan Allah mafi girma allazi iza su'ila bihi a'ada wanda idan ka roki Allah da shi Allah zai baka duk abin da ka roka wa iza du'iya bihi ajaba idan kuma ka roki Allah da shi sai ya amsa maka ismullahil azami din kenan kowa ai yana fada don baka san shi bane kawai eh ba wani abun da zaka yi bukata ko ya dame ka babu amma fa wani yazo ya sami wani malami yace ina son ka sanar da ni ismullahi alazam yace haka ne yace yace yayi kyau sai yace ina so ka je bakin gari ka zauna duk abinda ka gani ka zo ka gaya mini ba ya je wajen malam ba ba ni ismullahi alazami an dinga addu'a da shi Allah ya bani in roƙa Allah ya amsa ya ce a za ka samu je ka bakin gari duk abin da ka gani ka zauna kai kan ka natsu ka gani sai ka zo gaya min da ya je yana zaune can sai ga wani dottijo tsoho kucuk ya taso daga daji ya ɗaura wa jakinsa damin itace sai wasu tsageru suka tare su suka tare shi shi wannan dottijon suka kwace itacen suka wulaƙanta shi suka tafi abinsu dottijo sai ya dawo gida wannan malamin kuma ya sani Allah ya sanar da shi can sai wannan bawan Allah sai ya dawo ce ka dawo ya ce ce mai ka gani ya ce a ni abinda na gani da na je bakin gari na zauna wannan ya zo yana sungullansa wannan ya zo can sai na ga wani dottijo ga abinda aka masa ga abinda aka masa ga abinda aka masa ya ce to yanzu idan kai ne me za ka masa sai mutumin shi wannan wanda ya zo ya yi roƙo ya ce a ni ai in ina da ismun layi la'azami ai wallahi da addu'a kawai zan yi kawai su mutu sai ce a ina kai baka dace da wannan suna ba sai ta tashi ka tafi to don haka kai ba za ka samu wannan ba a gani? sai ce masa wannan dottijo da ka gani yana da ismullahi al'azamu aka dake shi aka kwace masa itacensa gashi bai roƙi Allah ya azurta shi ba sai ya je ya yi itace amma idan yana so yau zai yi arziki ka gani idan yana so yau zai zama kaza idan amma kuma gashi har dukansa aka yi yana da ismullahi al'azam din kuma amma bai yi musu komai ba bai musu addu'a ba kuma ya tafi gidansa gobe kuma zai koma kai kace in kana da shi ba za ka bar su ba to baka dace da wannan sunan ba ita cizon yatsa wani kuma ya zo ya sami malam ya ce yana son ismullahi al'azami sai ya ce masa to zan aike ka amma ka zama mai amana sai ya ɗauki kaman kwali hakan nan dai ko kuma kaman akwati shikenan sai ya sa wani abu a ciki sai ce ka kai wa wani a gari kaza ka ce masa ni na aiko ka idan ka je ka dawo to zan baka ismullahi azami ya ce alhamdulillahi bukata ta biya shi kenan ya karbi aike da ya zo tafiya ba ya ta a garin tafiya da ya shiga daji inda ba a ganin zai ce sai ya ga abin da yake cikin akwati ga shi kuma an ɓoye sai ya dafa abin da yake cikin akwatin nan kuma ya manta an ce masa fa ya zama mai amana wannan kuma malamin da ya bashi Allah ya sanar da shi da ya je ya dawo ka je ka dawo ya ce amma ai ka ce amana ya aka yi na ce amana ya ce ai ka bude ka ce sai ka ga meye eh sai ka ga menene yake cikin akwatin nan baka dace da wannan sunan shi ma sai ya tafi a gani to irinsa shi ne ce kalaman inda ilmul kitabi ko wanda yake da ilmul kitabi wato ismullahi azami din kenan sai yace ana atika bi an yartadda ilayka darfuk a gani cika mun kai haka ka bude ya rufe idon sai bude shi annabi sulaimanu ya je ya dauko gadon na a duk inda take a duniya ya kawo to da ismullahi azami ne annabi suleiman ya yi haka kamun ya bude sai ga gado a gabansa sai ce haza min fabli rabbi a ashkuru am liyabluwa ni ko am ashkuru ko ashkuru am akfur yana so ubangiji ya yi haka ne saboda ya ga zan gode masa ko kuma zan butulce masa sai ga gado bilkisu kuma tana hanya ta sa ɗaki cikin ɗaki ɗaki cikin ɗaki ɗakuna bakwai a kulle gado sai ta je ta dawo ta ce wanda dawowan bai yi ba da ta je ma'auranta ya yi gaba ɗaya a gani? a take an kawo gado kamun ta zo tana zuwa ya ce a sanja sifan gadon ma da adonsa na kirulaha arshaha a juya wa gadon sifa ita dai ga inda ta kulle wajen guda ɗakuna bakwai ɗaki cikin dakiyar ɗakuna bakwai kenan tana zuwa shi kuma ya ce zai aure ta aljani ba sa son ya aure ta saboda za ta rinka gaya masa sirrinsu don uwarta aljana ce to sai yaya shi kuma ya ce zai aure ta sai suka ce masa ai kafanta yana nan kaman kafan doki sannan akwai gashi sai ce a kawo masa irin dutsen da ake dirje kafa da shi din nan shi ne fulani suka cewa sasure ko? sai a kawo masa kaje shi ne kuma dalilin da ya sa aljani suka gina masa fadan gilas aka gina babban fada sama da ƙasa katangan da rufin da daɗin gaba ɗaya gilas ne don a wurin annabi suleiman aka fara ganin ƙarau gilas ɗin nan aljani ne suke shiga cikin ruwa cikin teku su fitar masa da irin wa'annan abubuwa duk wani abin da gaga ake amfani da su ɗin nan a wajen annabi suleiman aka fara gani da lantarkin nan gaba ɗaya ya ce zai aure ta sun ce ba zai aure ta ba ba sa so don me za ta tona musu asiri kuma yace zai aure ta suka ce ai kafanta akwai gashi mai tsawo da sauransu yace dai zai aure ta sai za aka gina masa fada sai aka sa ruwa a ƙarƙashin har da kifaye bilkisu ta zo za ta shiga fada fada kuma na gilas ne daɓen ma gilas ne shi kenan da ta zo shiga sai ta ga a'a kaman kogi ne take shiga shi kuma yana zaune a can ita kuma ta shigo ta nan sannan yana ganin duk wani abu daga cikin ruwan nan na kafanta din tunda za ta shigo ba ta ga kamar ruwa za ta shiga ba fakashafat an saƙaiha eh sai ta tayi tana jan wato zaninta tana ja tana dagawa tana janye shi wai kar ta shiga cikin ruwa ta jike shi kuma hikimansa abinda aljanin suka gaya masa ya ga gaskiya ne ko ƙarya ne kenan sai ya gani lallai akwai gashin amma cewa kafanta kaman kofato ba haka ba ne ikenan ya sa irin sasure na aka dirje shi da nurat irin akwai wani abun na haka farin ƙasa kenan sai ya aure ta sai ce ta koma ta je ta yi mulkinta a yaman a saba'a kowane wata yakan je ya yi kwana uku a wurinta to shine Allah ya aiko wa su bane Isra'ila don sun ce shi mai sihiri ne ma ba sarki ba ne ai shine yasa yace wattaba'u ma tadlu shayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru ai zo suka ce annabi Sulaiman nan ba annabi bane sarki ne mai sihiri da sihirin ma ya mallake su a gani shine Allah yace wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru annabi Sulaiman bai kafirce ba don mai yin sihiri kafiri ne a gani shi kuma annabi Sulaimanu ba kafiri ba ne annabin Allah ne ma ka gani to wannan kenan sai Allah ya aiko musu da annabi Sulaiman yakan yi wa aljani shari'a wani ma sai ya tsaga dutse hakan nan sai ya hada su ya daure su a cikin dutse sai a sake hada dutsen shikenan ya gama da su ya daure wannan aljani a nan ya daure a can to haka yake tsuntsaye ma da ranan shari'ansu kamar yadda ake sawa kowa ranan da za a saurari shari'ansa haka su ma aljanin ana sa ranan da za a yi musu shari'a to shine Allah ya ce fa ba'asallahu alaihim Sulaiman sai kuma buktu nassar su ma Allah ya aiko musu shi sai da ya shekara 750 shi buktu nassar yana gana wa bani isra'ila azaba shekara 750 yayi wannan